biyar da wata safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in da biyu a kan daga sarrafa Makka ba da shekara da wata tara da biyu da ashirin kamar da aka saba muna addu'a don karatu a wannan littafi ne albarka na tuffatul maudu da aka da maudu na ibn mukayyim al-jawziyya Allah madaukin sarki ya yi mace rahama wannan kuma shi ne darasin mu na goma sha tara cikin wannan littafi mai albarka muna a cikin fasali na bakwai inda malam ke tattauna mana game da matsaloli na aƙida wannan fasali na bakwai a cikin babban fasara a cikin babi na shida wanda babi ne da ke da usul har guda ashirin da biyu Rubadi da shirin shi ne tattauna matsalolin hakika ko dabbar suna da akan yankawa a kan haihuwa wanda bai wace da kyauta daga Allah mai sarki. Kuma na cikin babi na bakwai inda yake tattauna sabani da aka yi game da wajen cikin yanka dabbar hakika da kuma zaman abin ta haƙƙi a tsakanin malam yana tattauna mana wannan sabani. za mu tashi da yake cewa ƙasu a hada ya duka a yanzu da yi wa da aini na zaman nan ne ko? Shafin magana suna da alaƙa da abin da muke can baya ba a jikin su su kama kama na kina kama ku farza ku a da kauni da gudu da salata da kurowe. Wasu akwai da su samu da uku na malamai. A hadu a an iya wajiba a nasari min ma iya wa ala addini. Akwai da su tattauna wanda suke wajabci nan cewa shi ne yana kan waye yana kan uba ne a matsayin shi ne al-mawdudu lahu ko ko yana kan dadi in har da suke da dadi to sai ke ta wal wa hatta wa qalu sai masu waccan fahimta suka ce wa hada yadullu ala al-wujudi lil wajhaini bayan ya kawo ma al-gulani aqiqatuhu fa ahrihu wa anhu dama wa alihu wa ankum ada to kaga wannan hadisi yana nuni ga wajibi ta fuskoki guda biyu a hadu kuma fuska ta farko daga cikin biyu kaulu fadan shi sallallahu alaihi wa sallam da ke ma'anar gulani haqiqatun wa ma'anar gulani haqiqatun kowane abin haihuwa kowane yaro da Allah ya rasa mutum da shi yana nan tattar da hakikar shi sai an fashi dole wanda aka yi ta haihuwar da ka gabata ba sai shi ba abin da zai kokarin matsadawa da haihuwar gaba kila mutum matan guda biyu ke da shi sai ka ce to wannan ta haihu ɗayar ma lissafi ya nuna wannan gobe za ta haihu kuma yana kare insha Allah ita ta biyu sanda za ta haihu to ne ma ruwa ta biya da ka ce yanka musu tanya ma sun duka jigar da ba da goda ne a fitar kowane yaro na tattare da hakikar gidi ko kuma a ce su biyu tagwaye yan biyu sai ce bari yanka musu ɗaya kawai two in one sai ce mace amma a lambu da ne a cikin saboda yanzu wannan ya ya tagwaye da aka haifa na kaga na cewa kyan bi tagwaye suna da kowane ɗaya daga cikin su gulamun ne wannan gulamun ne wannan gulamun ne ta kai shi yanzu an haifa miki gulama ne wuri da lahu gulama ne to ma da gulama da awwal a cikin wa ma da gulama da sani a cikin suka ce kaga wannan yana nuni ga wajibi ne yace wa hada dai tafiyar bawan na ne waƙi wannan ba ba da labari ba ne game da wani abu da ya au ban da ne wajibi a a labari hadisi ke ba mu da wani wajibi da shari'a ta dora mana wanda in mun shi ne za mu ci nasara kuma amara hum bi ayyan rujuwan sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi umarni da a fitar daga gare shi هذا هو الذي معه شيني أبين لكي تشتري mana a kawar masu ne ta gaba da wannan a kawar ma yaron wani abu da ke tattare da shi ba ka da a hari kuwa ta ko dama ku kawar mashi a hari kuwa ta ku mai wa a hari kuwa ta ko dama ku zubar mashi da shi shi shine za ku yi aski da kuma za ku yanka mai dabba ta hakika dabba ta suna قالوا تكي ويدل هذا ويدل عليه أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتسلية المولود يوم سريره ووضع الأذى عنه والعفو yace daga cikin abin da ke nuni ga wannan magana akwai hadisin Amr bin Shu'aib daga mahaifi daga kakai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da sun yawo rago suna yau masariri a yini shi na bakwai ko a kwanan shi na bakwai ba wata ilada da kawar mace da kananta shi ne yin mace hanci wala da kuma kawar mace da da yanka mace da farantika a yanzu koma ka ɗauki ka haɗa kalla wannan magana wadda da cikin safar da musulmi wa kana hasanun hadisin hasanun gani ka haɗo da wata malam guda ne a fikatu ba a hari ko an guda ba faɗin shi ba a hari ko an guda ba ke ce shirki an su ma'amaro a yi yamuru juwan lalle a tabbatar an yanka dabba a wakil wacce aka yanka kafin a haife shi ba za ta yi miki ba wacce kuma za a yanka nan gaba bayan ya girma kuma in dai an bari da gangan ne ta bai kama ita din ma ba za ta ishe shi ba musamman ga wannan hadisi na amurku dan shu'aib daga mahaifin shi daga kakan shi wannan isnadin an tattauna shi sosai malami sun kai sun komo ya inganta ko bai inganta ba kamar ya haihu da ma'ayi yana da isnadi ne wanda gaskiya fita da shi a ciki saboda haka sun hadisin da ya zama da wannan isnadi bai tabbata ba to amma abin da ya fi inganci shi ne ana kafa hujja da wannan isnadi sai dai an samu wani dalili da zai iya rushe amma ba wai asalin shi isnadin ba akwai wani malami tafsir ko yana cikin Ibrahim ibnu Muhammad al-Sadi an littafi ya rubuta kan wannan ya kawo littafin suna al-Ihtijaj ya riwayat Amr bin Shu'ayb an Abi an Nafsi na littafi kenan kafa hujja da riwayar Amr bin Shu'ayb daga baban shi daga kakan tattaunawa ce ta ilimi kuma bai manta da ra'ayin wannan cikin isnadin bai tabbata ba yake ta qalu suka ce wa ruya an tirmidhi akwai to daga tirmidhi haddathana yahya ibn khalaf haddathana bikr ibn al-fadl ibn al-mufaddil haddathana abdullah ibn usman ibn hasan hasan an yusuf ibn malik annahum dafatu ala hafsata bint abdurrahman sun shiga wajen hafsa diyar abdurrahman فسألوها عن العقيدة في سكة ميزة جمال العقيدة na tambayar ta me za ta ce game da hakika matsayin da ta masaniya fa akhbarat kum anna aisha radiyallahu anha akhbarat ha sai ta ba su labarin cewa sayyida aisha radiyallahu anha ta ba su labari da aisha ta ba ta ba su labari a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lallai manzon Allah tsara minkin Allah tabbata a gare shi ya ce a lallai manzon sallallahu alaihi wasallam ko habaro ya umarce su da wasu wanda suke imani kenan an da gulati ta ta ne an haifa musu da miji yan kafa da awashi ko da kofi guda biyu wa an jariyan ta tun in kuma wata ce yanka mata dabba guda ɗaya dabba ɗaya za su yanka mata bayani a kan wannan isnadin ya gabata Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi Imam Ibn Hibban ya fitar da shi Imam Bayhaqi shi ma ya fitar da shi Abba Razzaq Imam Abdul Razzaq cikin littafin kan musallam shi ma ya fitar da shi bayanin ya gabata ma ya tabbata haka shi Imam Tirmidhi kada Tirmidhi hada hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne hasan kuma hadisi ne sahih an sha bayani a kan shi ne haɗa wannan wani irin wata ila a ba a ita ga mun kace hadisi hasan ya tabbatar da hadisi sahi hadisi sahi yana gaba da hasan amma kuma shi ya zo ya haɗa kamar ka zo ka ɗauki abu na ƙasa haɗa kuma da na saman shi ka ce duk a lokaci guda sun faru to suna wajen hankar da cewa wannan wawun da ya sa auki hadisin hasan au sahi yana kokwanto kenan ko kuma hadisi da fitin ne dai ba ko kwanto yake yi ba ya mai ta hanyoyi ne guda biyu sai ya ruwaito shi da wannan hanya hasan ya ruwaito shi da wannan hanya sahi dan ya gaskata maka haka sai sai hadisin hasanun min tariqatin ko min tariqin wa sahih tariqin akhar ko kuma hadisin sahihi sai ɗauko maka lafar karama sai faɗa maka kuma sai faɗa maka babban lafar zai ƙara fito maka da abin addini ko cewa eh duk hadisi sahihi to hasani ya riga ya tsallako wanda wannan ku da ala da dai sauran maganganun da ba na suke fa kana kuma ka nuna abin sai ba ko kuma da ina abin sai ba yake ka haddana abba haddana amma duk salama حدثنا عبد الله بن عثمان بن حسين عن يوسف بن مالك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت والذي حديثة النبي وتحير ما يدعو كيف حفصة تداعش سيدة عائشة رضي الله عنها حديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبك عن الأولاد اللتين أن تقل البلد كان تفتح غريب ياكم الكيم لأن هيفا من النبي لأن كابل تقولي ولادي wa'adin jariyar bishatun mace kuma yanka mata dabba guda ɗaya ko akuya ɗaya ko rabu ɗaya ko zuciya ɗaya ko lakuri ɗaya ko saniya ɗaya amma namiji a yi kokari ya zama da biyu sa wannan shi ne wanda ya yi na da kowane ta hanyoyin da ka ne su zai sake komawa ya duba su take kana abubakar a tasa na yi da kuma da kuma yi da kafin a tasa na abdullahi irin wahabin قال حدثني عمرو بن الحارث عن ايوب بن موسى انه حدثه ان يزيد بن عبد المزني حدث حدثه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يعق عن الغلام ولا يمس راسه بدم كما تقريبا تقريبا حديث يا بلاد التنبايا yadda safan hadisi yake isnadi da hadisi ne karbatacce yake yi haƙƙo alal wulani za a yanka wa yaro dabbar aƙida wala yi masu ra'asu hudu da yi amma ba sai ya farke jin dabbar a kan yaron ba sabana abin da za a suke yin aƙida a zuwa al'ada irin su jahiliya haka yanka dabbar daidai wani zabi ya sama mashi aski ko kuma ka zaɓi da aski sai su shafe kan sannan sai mace aski sai da farke shi ne ruwan wannan kamar da ra'a sai a ba za a shafa musu jinin ba na kafin aski ba na bayan nan shari'a jerin ta jahiliya bai kuma musulunci da addini na gaskiya ya zo to ya hana ka kai gaban ruwanku da wancan tsarin jinin kanu suka ce wa hada kabarun bi ma'anar am wannan labari ne aka bayar amma da ma'anar umarni kaga yi afku anil bulani ne ce to za a yanka wa yaro dabbar hakika kaga haka labari yake bayarwa kama ga hakika ba labari ba ne menene umarni ne kamar yana da ya jama'a duk wanda aka yi haihuwa ya yanka wa abin da aka haifa mashi dabba da wanda lissafi da ya gabata ya gani ne biyu ba ta kai ɗaya sannan ga hali kuma ya zo karara wala yi masu rasu hudu da ne قال أبو بكر وحدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال كان يؤمر بالحقيقة ولو بالرسول يا كفنتي أنا على الأمر يكي أنا أمرت mutane da yin hakika ko da da tsada tsuntsuwan nan ga ta nan dai ga yadda take ko ita wai sai a ce a yi yanka da ita amma gaskiya hadisin bai tabbata ba ibn abi shayba ya kace shi haka imam malik ya kace shi a cikin al-muwatta haka imam ahmad bin hanbal cikin littafi na al-musnad shi ma ya kace shi haka imam al-bayhaqi ya kace shi a cikin malik bin sunan rahmata sannan al-imam shafi'i ma ya kace shi a cikin littafin al-umum kamar tabbata ba sai yanzu da ya tabbata ai da abubuwa sun ta faru ba ni da ma daga nan sai yake shafar da malikun fil muwaffaqi amma Ahmad ibn Ibrahim an al-Hadith sai na da na da matsala kenan annabi kana sami'tu ali yushahibul haqiqa wa law tusuri qultu ne da kai ce ce wa hada lam yathbut an nabi sallallahu alaihi wasallam wannan bai tabbata da dai ba haka wanda zan ce ana yi da shekara don tsakara a cikin tabbatar da ka dabbar kai da ake ga ta yi tsada to da ita da ai albarkar na nan kuma da yake na nan a cikin dabbar muke ne muke ba Allah kuma Allah ko shirka shi zai taimake shi na ku ya kan yi fasalin fasali ko da wuce ce faslun wani fasalin kuma kada da ka'idu ne bilin istihbabi waɗanda suke cewa yanka da fara hakika wanda haɗi ne sun ce laukanin wajibatan da a ce hakika wajiba ce da kada wujubu ha ma'luman min addini da sanin wajabcin da da ya zama wani abin sani a shari'ar musulunci ina da suke ta ma'lumin min addini da daura من كان معلوم من الدين بالدولة شيء هو ما ظهر شيء كمه بين فهو ما ظهر حكمه بين المسلمين شيء أبدا حكمت يا بينا kusan kowa ya san hukunci mutum baya da wazalat an hukumi shubha game da cewa haramun ne akwai kuma ka dauke da kana hakamun taklidiyya da hamsa shin wajibi ne ko mutahabi ne ko halal ne ko makaruhi ne ko haram ne baya da wata matsala kowa ma ya riga ya sani kamar wajen cin sallah ne zo ka ce to sallah wajiba ce ko ba wajiba ba sun duk wanda ka taɓa yake maka a wanda zai yake maka wajiba ce a wanda yana yi ba yadda ya kamata ba zai yake maka wajiba ce sai ta muke kokari muna muku gata me yi kuma dama shi yin ke yi kamar haramcin zina haramcin zata haramcin kin biyayya ga iyaye haramcin shan giya duka wannan ma'aluma a kamun ma'aluma bin darura to shi ne masu cewa a kika wanda haƙƙi ne suka ce ai su suna ga inda a kika wajiba ce to ya ja yadda mutum ya san sallah wajiba ce biyayyar da iyaye wajibi ne haka duk maka zama nan wajibi ne ita ma da an sani amma kuma wannan zai zama kamar da alubiya su ma da fariki suna da bambanci suna da bambanci yace da anna zalika mimma tad'u al-hajatu ilayhi wa taqummu bihi al-balwa domin ita hakika wani abu ne da bukata kan kai mutane zuwa gare ta kuka ka iya cewa babu wanda bukata ba ta taba kai shi zuwa ga hakika ba ko dai shi a haifa mata a karanta ko wani nashi haifar da haihuwar kuma dole akwai gudunmuwar da zai baya yana da ruwa da zai ko cikin kabilai ko cikin yan uwa ko cikin dangi ba da ya iya kuma dai akwai wani abu da za ka yi haka yanzu ka bukata ta kai ka zuwa yanzu ka tantance akwai hakika sannan wata ummu mai ilbalwa idan larabar suke wata ummu mai ilbalwa sannan abin ya zama wutar abin da wutar daji gobara da ke dukkan maganin ta Allah suna kowa ma ya san kenan aka taso game da hakika kowa ya san kenan aka kwana to tun da haka ne sai suna ga inda wajibi ne ba ko da kowa dole ne irin abin da yake da hukuncin wannan abu mai muhimmanci irin hakika fakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yubayyinu wujuba hadhihi umma bayanan amman kafiyan da kowace da hujjatu wa yanqamu ma'a ululu kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wajibcin da ga wannan al'umma bayanan amma bayani da wani bayani gamsashe shi ne kafiya bayani da an da annabi ya yi shi a yanayin da sakon zai isa ga ko'ina saboda da akhirul kalam ya wakata da hajjati anai baya fitar da fitar da sako a cikin kabar da adan ne yake da matsayin ko bukatuwar isar da sako da ke da wurare da zai kan faɗa muhimman al'amura a ruwaita masu ɗaukar wannan riwaya su ce ko suka ruwa su ɗauka su ne masu rubuta su rubuta su ce da ya faɗa amma kuma za ka iya ka dubu in nan mutane da zai yana da mutane can da aka yi duk ba su isa ba to yi da kuma suna da wani abu da za su ce game da su sannan wa yanka sai kuma abu da wasu a takoma da yin kunja da a ya yi bayanin wajen su ciki da abin da kunja za ta sayi da shi wa yanka sai kuma abu da wasu kudiri ya yanku game da haka kasu suka ce wani annan sahabi mahabbati fa'idiha ai annabi ya race hakika ne da ganin dama ko son wanda tara ce a kai suka ce fa ka dace ba wuli da lau waladun wanda aka haifa mai yawo abin haihuwa ke nan fa a habba idan suka an hofa ya fada in ya so yanka kika to ya yanka قالوا سكتي وفيه صلى الله عليه وسلم على على يدل على الوجود وانما يدل على الاستقبال kaga wannan kamar za ka ce eh dalili ne kama idan ka samu sirka na irin wanda yaƙi a tsakayi to sannan kama kafin da kai nan da wannan hadisi da waɗancan nan soji ko hadisai da suka ce da suka zama hujjojin wanda suka ce wajibi da suka ce wani nafsi ya fi ƙarfi na waɗancan sannan yake cewa fi'ilu idan aka yi sai mashi zuwa karfa kalla inda garin dama ne ai da amiri shi ma da bai yi ba shi ne sai suka yi maza wani suka ce to ai kaga yankan hakikar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi wa abadan haihuwar shi da ya kusa adadin wujudi an ya nuna wani wajabci bai zama ya kusa adadin istilbaji yana nuna musu hafi ne kuma sai kawo da ake hazu wa hana kuma sun su sadaki yanzu tsoron wannan bayanin ba zai gamsar ba ina dalilin da suke nuna musu hafi ne kafin ce nan wannan maganar da ya kawo domin wani da lahu waladun ba a haɓɓa in yanzu ka an ba abin da ya zo a kwakwalwar shi da tunaninsu sun tabbatar an ba da amsa a kan wannan kuma ko ba ya san mana baya da sun ba da amsa to shi ne dan ma ko da wani ma ya rushe wannan to sai yake cewa to dan kaga annabi yayi karshen zu ba yana nuna wajibi ba ne yana nuna mustahabi ne sai to kai ma kana da shakka akan wancan man ahabba yiyar su ka alhu qariyam a yanzu da yake ta hakika mustahabi kalu suka ce wa rawa abu dawud الإمام أبو داود أيامه من حديث عبد بن سعيد هذا حديث الأمر بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيدة أنت مريض أن صلى الله عليه وسلم قبل العقيدة فقال لا يحب البول لا يحب البول الخوفة ألا بايا سمحه ألا بايا سيئات الكري والشيء ألا بايا سمحه والإعلى يهيئ wannan za ta zai zama kamar da hujja ka annabu kare kan hikma ورأي يجعل السنة وكان مولد له ولد فأحب إجلتك عنه فليقبل عن الغلام شاتين وعن الجارية شات وهذا مرسل عن رواه مرة عن عمرو عن عمرو بن شعب عن أبيه وقال قال أعرف عن جدي منذ كلا سنة ولا شعب لغاوين لكوي هذا أخي انتفاعي بهم وكما ونور سيدي رواية في تغاوين لغاوين wanda wannan ke nuna a wani abu na shakku ke nan daga shi ne riwaya to sai suka ce annabi ake mawo ne da lafiya da su da haifa wanda a rin haihuwa ba a haɓa yin su ka an su ya fara in ya so yanka wani dabbar a jika ya yanka a guda da shafe in zai yanka a wani ne guda biyu in na nufi ne wa an ja ya shafe in ba suke kuma yanka wata su ya fara ba a da gurkan kamar yadda bayanai gaba cewa wannan hadisi ne gurkan kuma ba a kafa gurkan da hadisi ne wanda suka dai dalilai ne wanda suka ce su ba za su iya kare a yadda suka faɗa ba da cewa shi ga wani ɗalibi ta wuce haka akalla da su ce sunna ce wajiba duk a hadin sunna na yi sai dan sunna ne san mai haihuwa da yake tare da jini ne mafi kankan da darajar ta kuma wajiba ce sama mutum haihuwa ya yi warawa malikun an bai ibn aslam al-imam malik ya ruwaito daga sai dan aslam yake cewa an rajulin min bani samra daga wani mutum daga kabilar banu samra akwai da ya sanya an haji daga mahaifi akwai kuma bugun da babu an haji أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحقيقة أكثر من صلى الله عليه وسلم غير الحقيقة فقال له حب الحقوق فأنا أحب أقول أنا تبين نجم ده يتكلم آية أمثالي ده إذا فإذا تكبر يذكر إذا تكبر حقيقة بقى shi ne ba su amsa dangane da abin da suka tsaya ko kuma a shi da su sun tambaye shi ma game da hakika zai iya yiwa amma da kan kan da ba kuma cikin abin da malamin kuma da kake cewa su da haƙi sun ya tambaye ka wani abu sai ka ba shi amsar abin da shi ya fi kamata ya tambaye ka ya za su maka a shafin kawai malam da kaya ana ta hada hada sai ce maka jarinka ya kai nawa yana so ya rai jarin da kima zai shiga sana'a to ka iya ce mashi ni ba na siyan ɗanyen kaya kawai ka gane shi bai kai ɗan kasuwar albarkacin ɗanyen kaya sai busashi don sana'a ta ba akwai ɗanye akwai busashi kaga in ma so yake ya shiga yanzu ba yawan yaron ka bane muhimmi in ya shigo kar ya sai ɗanye dan tuni shi ma zai ɗanye ko shi zai ɗanye to kaga yadda ta mai usulul hakim kasar duba sai suka zo suka tambaya da sallallahu alaihi wasallam game da jinjin mata su a da suke tambaya shi ne wai ya mutane ke faratan siriri haka sai da kare girma da kare girma in kai tsakiya kuma sai da kare girma da kare girma da kare girma da wai da Allah kan hadin a inda suna tambayar su game da jinjin mata da aka tashi wasu amsa ba a ba su wannan amsa da ba za ta yi masa amfani mai muhimmanci ba التي قل هي مواقيت للناس والحج أفضل الأمة المؤمنة كده كفانا من جنس الأمة التي كي أبني ذلك تسجل لو كنت أبوشاهد na yau da kullum yau da kullum sannan kuma da yake kira da waɗannan aiki a hajji hajji ya mutu da shirin da sani nuna ke to zai yi wasu na tafiyar game da ya rasu da muna neman gadon bayani game da gabbar aƙida da ka sha faɗa mana shi kuma sai ba su amsa a kan kalmar tsakin usubu da haƙi sai ta masu za ku yi kudu sannan kalmar tana da ma'anar hijirewa ba na canza ba ka an da wuri ta ma kare haƙi kamar sai a ya kyamaci wannan sunan bakala man a haɓa in yi suka wa wani ne ifar ya fani wanda ya so ya yankawa sai shi abin hakika sai ya yanka sai suka kama hujja da tafi da ke man a haɓa kaga abin na ganin dama ne kenan hakika ta sa kai ce hakika kun ta haddi ne al'amarin kuma bisa dalilan su gabata da matsayar shukurun malamai abin da wuce haka kada bai haƙi wai zan zama ilal wai zan zumma ilal awwalin kauya naka haɗa wannan da wancan magana da ta gabata ta farko a ƙarƙashin hujjar waɗanda suke zuwa hakika mun ta haddi ne kauya hadisan za su hadisi karfi kamar shi ma yana ji a jiki ko wani hadisi da magana ta sahi ko kuma in har ba magana su su abin da suke nufi akwai magana kullu sai da sai a murgunan shu'ai kada jawwala ku abdurrazza amurkan shu'ai ai abdurrazza ya jawwala ya ce a mutumin kirki ne ana karɓar riwayar suna ka isnadi ne makarul ai isnadin yuktar gari kamar yadda shi a tsawara bisu ibrahim ibn muhammad al-khalili sai a littafin shi a littafin shi bayan ainihin ana bina jaddi kada yake cewa ma akbara na dawo ibn kaysan sami'tu amr ibn shu'aib yuhaddithu an abihi an jaddihi qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an al-haqiqa fa dhakara al-hadith sai kawo ta isnadi na abun da shu'aib sannan ya koro wancan tambaya da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ya yi ta maka ga ta alaƙi da wancan za ka iya digiri wannan farakar hadi hadisin za ka yi samun shi a cikin sunan na alimamu bai hafi wannan shi ne abin da mana ya tattara mana a babi na ko fasali na bakwai karkashin babi da shida matsaloli ne da suka kai suka komo dangane da sanin ko matsayar aƙida shin wajiba ce ko ko ba wajiba ba ce mustahabi ne din ne kamar yadda waɗannan suke cewa ko ko al'amarin ya wuce haka domin mafi yawan abin da malamai suka tsaya a kai dangane da da hukuncin aƙida maganganu ne kulawa na ɗaya akwai wanda suka fi hakika wajiba ce daga cikin masu wannan fahimta kun yi bayani a baya sai a kan masani wanda tabi'i ne akwai annai da wani sa'ad shi ma ya tafi aka yin haka akwai abu dinan akwai dawo ko ko da wani zuwa irin kenan kamar yadda Sulaiman na Sakari yake faɗi sun kafa hujjoji da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da alida fa ahari wa al-qudama wa alitu al-qudama wannan umarni ne kuwa ta biyo ga umarni umarni na kan zama wajibi ba kuma za ka iya kawar da wannan umarni na wajibi ba in ka nemo wani dalili da zai iya mayar da wajabcin umarni ya fa'idantar da wajabci daga ya fa'idantar da musa'adi to sai magana ta biyu yanzu ka ga mutum na so ya samu sauki sai mutum ya ce to yana da kawai da an maka haihuwa ana kawai ka shirya tsaye da shi me za ta rage ka idan ta zama wajibin fa san kullum ya mayar da da kai koma baya da gani to sai magana ta biyu su ne wadda take sunnatun mu'akkada kaga hakika sunna ce ne kare mana aiki ne na ahadus sunna na hakika na hakika in ka samu ahadus sunna ne kake da hakika ba ta wuce in ka dan ta kuka haihuwa bai zai samu yin hakika ba amma kuma ya dinka ma yaran riguna ya sai rigunan sarki ya yi waye ya yi waye ahadus sunna ne kuwa sai akwai sunna muna zaton ahadus sunna ne da ahadus sunna akwai ahadus sunna wannan yi da shi ne masu fahimtar cewa hakika sunnatun muakkada akwai malaman malikiyya akwai malaman shafi'iyya akwai malaman hanabila wanda kuma hanbal kenan Allah ba su sarki masu rahama da kaso mai yawa da cikin sadaf da halal kuma suna da nasu hujjojin da suke kafawa don ganin cewa sun tabbatar da matsayar da suka tsaya a kai da cewa ita hakika wata sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma sunna ne gare wannan ne masu magana ko matsaya ta a matsaya ta biyu sai masu matsaya ta uku su ne wanda suke cewa duk hukunce hukuncen da aka faɗa game da hakika an riga an share wannan hukunci. Saboda cewa wajiba ce an share wannan hukunci in ka so ka ce sun tafi mu'akkada to ita din ma dai an share wannan hukunci to yanzu ke na ina za mu tsinke ta ke za su tsinke ta ne a gidan kawai makaruni ma da a gidan abin nan ke gidan halin tsantsa gidan halin tsantsa kaga da aka yi kaga da aka yi la farda la ala sabilil fard wa la ala sabilil as-sunnah al-mu'akkada sai magana ta hudu masu wannan ra'ayi wanda suke ganin cewa haka take akwai Muhammad ibn Hassan al-Shaybani mali wannan magana ta su magana ce da malamai ba ta tafiya tare da ita kuma ba su tafiya da ita to masu magana ta hudu su ne suke cewa kai ita hakika musta'abba ce ma'ankara a halat kai mubahun ma'ankara halat ne na baka haihuwa kai amma idan ka yanka ma ka yi ka kuri wani duk farashin ne da yanki mutane ko kuma wani kaso na shi masu tsaki to da akwai cin kuɗi za a rage maka kuɗi mutum ne su bada kawai shi ya wuce kawai abu hanifa da ɗan mazhabin da suke da wannan fahimta kuma fahimta ce mai launin gaske kwarai magana da cikin ƙarfi kuma yadda muka sa ne mun da ke cewa wani ta babban guda ko dai wajiba ce ko kuma sunna mu'akkara da ahadu sunna baya fashi inda da kaga da suke yana da ku kaga ni ko amma da ma sun yi sabani ko suna ta ko da ba ai ba ba da kawai suka ba ahadu sunna ba ahadu sunna ne ina sai ko musulunci ko addini ɗan wata ciwa-ciwa wanda kuma shi zai kowa tantana zuciyar shi idan ya haka sosai alfasul tsani fasali na takwas wanda fasul na da matuƙar muhimmanci ya ce bil waqatin da yi ta'aqqu fihi al-aqiqa a lokacin da aka so yanka aqiqa na kai mutum haihuwa wacce wanda lokaci kuma wace rana ake fi yanka aqiqa sai mu ce wace rana to sannan a ita ranar a wani lokaci so da kowace rana za ka kana da lokutan da misali muna da duha safe kenan safi ko lokacin hanti muna da asil in zaka ce zalla ya sassi na ce zalla ne ya wuce daga lokacin da hanti ya wuce wajen sha ɗaya har zuwa ka shigo yamma ko wajen azur ko bayan azur duka yini ake ce ma wannan afzal to sannan muna da yammaci muna da yamma shi ne mataku to sannan kuma muna da layi dare to a cikin wa'annan lokutan guda hudu a ranar da shari'a ta ce a yanka hakika to a ranar a wani a wani lokacin kudu na a yanka to shi ne ba da yake ke tattauna mana ba da abu da في كتاب المساجد المعروف دول يا فلان كتاب المساجد سمعت أبا عبد الله يقول لا أبو عبد الله ينا سوى ينا لم أحمد بن أحمد جنكم الحقيقة تشبه yau misali ita hakika ana yanka ta ne a yini na bakwai haka ake yanka ta wannan magana za ta ne da cikin masakin kirin na fadi kuna hanbal wanda mun go bayani a baya a kan shi za a yanka a yini na bakwai za mu zo kan bayanin ya za a kirga yini na bakwai dan shi ne mun ba rasulun ma kullu bada ya ke lissafa yini na bakwai da ba a yi ni da baka yake kirza kaga wannan fahimtar abin cikin ya kai maka haihuwa yanzu ba dama ka yanka shi a yi ni da baka in ba za ka yi saboda shi haka yake yi kuma akwai masu wani akwai masu fata wanda ta saba mata ko kan da ta saba mata ba ka da sani ko kuma ahmad sani ne kuma ahmad sani da ahmad ne kuma ahmad dan kuma ahmad kuma ahmad kuma ahmad kada aji ila hakika fahimina ya ce game da hakika tubbaku ana yanka ita wannan hakika ne yawon sabili a ayini na bakwai ayini na bakwai fa in lam yaf'al idan wanda aka yi mahaihuwa bai yanka ba shine yi lam yaf'al bai samu dama ko yi ba yankawa ba fa fi asba ajata a rana ta sha hudu sati biyu kenan ko فإن لم يفعل ففي أحد ففي أحد ويشري في سمعي هو أيه لا أشرين بحياة تجيو هنا تجيو دوونا مثلا بونا تبع لا وانا تروح لا تيها gwamnati a ofis da ba ka aiki tun wata tara nan da wata tara ta ce maka a kodin rufon da yake so ka hada kuma rufon din nan kullum kana wurin randa wata kada ni da wace a karbakan ba ina da kwatsin nan ita wallahi da rini ba ina da ba gwamnati ko yi kawai da ta ba in ma ya zo gaba rage ma'aikata irin kula ba su ne eh masu aika aika wala da ke kana yi koga tirin da hakurin koga ta maka maka kuɗi da hakurin ma'aikata sai ta maka maka wani daga ranar da aka zaka ce a rabon jirgin ya yi yawa a rage mashi nauyi to irin ku ne masu nauyi nauyin da za a rare za a matar mutum na da ciki wata daya biyu har tara an haihu da kai ne da abu hakika abu hakika nan ba kira ce biyan ta yake kan na a yadda ka tun da ruwan shinkafa biyu za ka samu ragon da ya ta za a hoto a jiki to da kyau sai zuba lokacin da ya bane wanda suka yi shinkafa ko kuskuru ko waye in ma baka yi ba dai ko wasu suka yi mana kuma kai duk garin ba ba mutunci da kowa in ta barka ta gama tsawar kai duk ta fara jin kunyan mutane ta dukar da kai yanzu kai wani ba zai ba ka maki dubu ashirin baka sai rabo yake wallahi garin ka san abubuwan da sai a kai kawai ka ce man kai ba ka da kirki a garin duk wanda kuma ba ka ne ka tuki ba ku taɓa zuba aka kare lafiya ba to shi ne yake cewa an aka ba mutum dama ran bakwai ba ni da shi ya ce ka ran sha kuɗi ka yanka la ya bata samu ba ran an tanta ka yanka to idan ya kai nan ko dai talauci ya tabbata ko kuma sakaci ya tabbata idan ce kai wannan bakin tara kai ko ya ko ya ce kai kuma ce bakin matsuri ya ce to shi ke da zai haɗu da Allah wakala da maimu wakala da maimuni kuntu da abi abdullah na cewa abu abdullah mata yu aqu anhu a cewa abu da nuna haka in shi za a yanka wa yaro dabbar suna kala amma aisha ba ta kudu amma sai da aisha ta cewa saba a tsarayya a yini na bakwai wa arba a tsarajar da yini na sha hudu wa li'aha da wa yashiri da kuma yini na ashirin da ɗaya amma kamar wannan kamar za ka yi ɗaukar wata ma'ana yana da cikin saba a tsarayya za a yanka wa yaro dabbar suna tun daga ranar haihuwa a rana ta bakwai shi ne one in bai samu ba sai a yi karan kila shi ne daga bakwai zuwa sha in bai samu shi ne tashi kila daga nan ba fa to zai iya ɗaukar haka gama kuma a mazhabi na shi a da mahammacin da kuma abinda ya tabbata na fahimtar Aisha tana nufin ranar bakwai ko ranar sha hudu ko ranar ashirin da ɗaya ba daga ranar haihuwar ba kenan. Wakala Abu Talibin kala Ahmad tusbahu al-aqiqatu li ahada wa 20 yawma ana yanka aqiqa ga abinda aka haifa a ranar 21 inda alƙayin bayanai sun kare daga inda malam ya tattaro daga wancan littafi na masail na al-Imam Ahmad ibn Hanbal masail al-Imam Ahmad Allah ya yi sarki musu rahama wal hujjatu ala dalika hadithu sabra al-mutafakkir hujja a nan shi ne hadisin safara wanda ya riga ya gabata nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa al-gulamu muttahamun bi aqiqati shi ya zo a dingine yake da aqiqar shi sabbahu anhu za a yanka mashi wannan aqiqa ne yau da zaliri a rana ta bakwai wa yusamma daga nan sai a da suna sai ba wanda ya faɗi suna na ga za mu zo kan matsalar faɗar suna za ka iya faɗi daga haihuwa za ka iya bari ke kwana uku za ka iya wani kira na suna ga wani wanda ka ɗauka ya yi daga haihuwa za ka yi kira sunan yaro kaza wannan magana mun ce su fasul bari da na shi na tara zai ga wannan bayanin insha Allah kuma hadisi ne tabbatacce kala kalli hadisin sai kuma kalli ne hadisi ne sai kala Abdullahi ibn Wahid أقبل من حضرة بن عمرو عن أبي جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين يوم الثاني وسماهما النبي صلى الله عليه وسلم يا يكتب رسولنا حسن وحسين يوم الثاني أرانا تبقي وسماهما يا سامر da yake sunan shi kaza ba yana nufin rana guda aka haife su ba da aka haife Hassan ranar a rana ta bakwai annabi ya yanka musu dabbar shi ya yanka musu dabbar suna da shekara ta zago ya kai kan sai a yi guda ko rana ta bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka musu dabbar suna a ranar sunan ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa wa Hassan suna a shekara ta zago kuma a wannan rana ta bakwai ne ya sa ma al-Husayn suna kafin mutum ya dauki wannan shi ma madogara wa fara yi ma a wuce da ima da ya ba da umarnin su da nan a kawo musu da abin da yake na karanta daga kawo mun yake shi ke na kawo musu da karanta ana abinci da ba ya fitar da shi hakan ma mu za a yi hakan ma mu bai a fiye da cikin masunan وقال أبو بكر بن المنذر حدثنا محمد بن إسماعيل الساحل قال حدثني أبو جعفر بن الراشد حدثنا ابو زهير عبد الرحمن بن مراء حدثنا محمد بن اسحاق عن امر بن شعيب شعيب عن ابيه عن جده من المستوحدين اليهود قال اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع الموجود بتسميه من صلى الله عليه وسلم يامر فيه على وجه يا ويقول نبوي مسجى مشغولا وحقيقته ويركب مستقبل حقيقته وولد الاذى عنه سلموا kawar mashi da kanan da shi ne mashara ba da kawai a mafi a da yanki kuma wannan ita ce matsayar mafi yawan malaman ilimi wani haka lokaci ma ba na gana an aka wani ko muna aka yi zuwa da shi zo mana ne daga lantunan wa alfawu marubi an kulani marubi an kulani mafi ɗaukaka mana kamar da ce mafi ƙololuwar dalilai ko hadisai ko hujjojin da aka ruwaito game da haka shi ne abin da aka ruwaito daga Aisha ko Muhammadi Allah ya rade ta kama rawa Ahmad an hadi riwayatin Maimuni kamar da Imam Ahmad ya ruwaito a cikin wancan masayin Imam Ahmad ne da cikin littafin masayin Imam Ahmad kenan a wancan riwaya ta Maimuni وكذلك قال الحسن البصري وقتادة حكى الحسن البصري فتح da tsakada suka ce yi afku an yau matsari akwai wanda aka sa yi kufa an kure shi gubun da yake yi kufa an yi mana wa aka yake amma da yadda masu tsari suka ce yi afku an yau matsari ana yanka wa yaro a kika ne a yini shi na bakwai a wannan lokaci ake so a yanka mashi mutum zai iya zuba da ita ba ko ana faɗa da ulama zai iya ganin wannan bayanin وكان أبو عمر أبو عمر يقول عبد البر أتم التمهيد لما للتذكار التمهيد الذي نقول لما للتذكار إن ذي نبيا فسبنا أولا ثم يعني هذا ما يأتي وأقول لك التمهيد الذي نقول shafi na da dubu da sha ɗaya abin da ya kasa kuma ka samu halin tuskar dubu da biyar kaji da biyar da hamsin za ka wani nan bayanin ibn abdul bari yake cewa wa kana la hasan al basri yadhhabu ila an taha wajiba al-hasan al basri ya ce kan cewa yanka tabbar suna da abun haihuwa wajiba ne adadin gulani ga yaro yau ba sabi a yi shi na bakwai wa kana dai tubun sa'ad dai tubun sa'ad ko mutum da shi ma yana da wannan fahimta da al-hasan al basri yu'affa an al-mawdu'i fi ayyadi tabi'i to ga me wata fahimta za a yanka wa abin haihuwa dabbar suna a kwanakin shi na bakwai sun farko saka daga haihuwar shi za su iya yankawa yau ko gobe ko jiki ko yau ko yau ko dai a yi na bakwai duk za su iya yankawa shi wannan ya ce mai sarki fa in lam yata hayya dan kula afirka fi tarihi idan akidar ba ta zama a hannu ba ba ta tabbata a hannu ba to shi kenan a rana ta bakwai ɗin shi bana ba sa an yabu ka an ba da zali babu da yake yanka mace bayan nan ba dai sai wajibin an yabu ka an ba da sabata iyali amma ba za ne ta ruwa kuma amma ba wajibi bane a yanka in bakwai ta wuce yana nufin idan bukin talauci da kuncin rayuwa sun kai mutum bango da bai samu aƙiƙar ba har kwanaki bakwai suka wuce to an so ne ya yanka yanzu hukuncin da ya canza babu kasu ne a yankan yana nan yake wani ke wajibin ayyukan ka an ba da sabata ne yayi kada abu umar abu umar shi dai ibn abdul bar shi kuma a tambayi din dai a wancan juz'i a wancan guri wa kana dai yadhhabu ila anna awajibat sab'ati ayyam shi yana ga wajiba ce an dai su tsari yana ga yanka hakika ga adin haihuwa wajiba ce cikin kwanaki bakwai daga ranar rana ta ɗaya ko yini na ɗaya na haihuwa har zuwa yini na bakwai fakala asa al'asa'u shi ma yana da tashi fahimtar game da wannan matsala yake cewa in aka sa'ahum amrun haqiqat yawm al-sabi in suka kuskure al'amarin haqiqa a yini na bakwai a hababtu ayyu an yi akira a ilil yawon sabi al'akar ni na fi ba da shawarar a jinkirta yankar zuwa ya bakwai ta biyu haka bayanin da muka rudu ranar sha hudu kenan wa ka zaɗi ka kana ahmadu wa isha'afu wa shafi'i haka ahmad da ishaq da ibn rabuya kenan da imamu shafi'i suka faɗa wa lam yadil malik min ala sab'ati sa'i amma al-imam malik a karan kanshi ba ta wanda ya bayar shi bai wuce ta bakwai na biyu ba suna ka ranar bakwai ba a sami yankawa ba imam malik ya ce to a iya kai da yini na sha ranar sha hudu kenan daga nan ta fada akan mutum kana bin wahabi ibn wahabi yake cewa la ba ta ayyu aka an fi sadi sadi daban malikun kenan sai babu ne ya iya yankawa har a bakwai ne yini na 21 kenan ko ko da Aisha wanda ya ce maganar Aisha wa asa wa ishaq wa akhru ishaq kana malik alifan malik yake cewa wala yu atu al-yawm alladhi wulida fihi to mana ma matsala ce ne wanda kamar da ya gaba tana ɗaya da cikin abin da shi malam ya kulla littafin don ya ƙara tantance ita wannan matsalar wannan bayani ko mutum zai iya samun shawara ne da dama na littattafan mu kuma yana ɗaya daga cikin matsaloli khilafiyya matsaloli guda biyu ko fatoyi guda biyu su suka fi ƙarfin gaske ta ukun da wasu masu wasu yan bambance bambance ba su kai ƙarfin ɗayan waɗancan mazhabobin ba malik kamar yadda imam ibn abdul fatin ya kawo a cikin littafin shi a tamhidu da kuma al-istizkaru ka iya kuma duba al-musannaf na Ibn Abi Shayba da inda al-Bukhari fi sharh Sahih al-Bukhari na Imam al-Aini wa Tirmidhi na al-Aini al-Imam Malik yake cewa wala yu'addu al-yawm alladhi wulida fi ba a kirka ranar da aka haifiya saboda ana maka haihuwa banda ranar da aka haifiya ranar gaba za ta fara kirka to in ka je ka tsaya a lissafin rana ta bakwai ne kira su to kamar da ya taso a nan ya ake a gane yaushe rana ke farawa sai ka fera da shi wata biya ka yaushe rana ke farawa sai ke garewa misali ya ce gobe alhamis daga yaushe alhamis ke farawa sai suka ce shi kuma yana da alaka da abin da kake so ka lissafa in kana so ne ka lissafa azumi to daga kudowa da zikin zuwa faduwa rana shine yini shine kwana daya to da annabi yana cewa ban sama fi gaban sama yawman fi sabilillah kaga ba da ne bane in kai in kai sahur yanzu sai a tsaba yin gobe a yana da in kai sahur da an sha ruwa ka sha sun ta yawman sannan suka ce in ka dauki kuma in arfa kake so ka lissafa ita kuma arfa tana farawa ne lissafin yinin arfa yana fara daga hutowar alhijir zuwa hutowar alhijir alhijir na hutowa yanzu za a iya shiga filin arfa ko rana ta fada ana nan a ciki shi yasa ma suke cewa tsayuwar dare in mutum bai yi ta ba za ta fata wata aikin hajji ɗari bisa ɗari amma tsayuwar rana a irin ka dabba a matsayin tara kuma aikin hajji mutum ya yi idan da zai zama sauran minti ɗaya a zina har kawai ce wallahi na gaji wallahi ki tare yi kawai ya kama hanya ya fita aka je mun zali bayan ke faɗa ma wani ka wani ya kano da wuri ka samu wuri mai kyau haka ya ce haba madan shida da minti biyar da ita sai ka kada ka yi yawa in ka biya musu mana yace a to wallahi kana da matsala da daddaren da kai ban san maza ka koma a ko minti da yake yaki nan ita na bare koma ba ko ko bai ba da wannan labarin ko sai da ana kulla da gunguna a jidda ko ana harba shiga jirgi hadisi ya bace wata wata in ya dawo ya kamata ya rika mata kun gidan shi haji na ba da kun jama'a na kana fata karma na alhaji to amma da a ce misali jirgin alhazai zai san su ba su tashi a nan Najeriya ba sai ranar alfa sai alfa da tashi ta ce harama tun a jirgi jirgi mai ya isa dare ya yi ila wajen karfe uku na asuba kuma a fitar zai hudu ila hudu kaga yanzu suka ce a sauka a madina tana ɗauke sa a mota kan shiga filin arfa a kawai da ya fitar ya hudu a fitar na hudowa har ba daidai ta bane ba ce ya halatta ne jirgin ya je yawo a filin alfa ya kama ya fi sa madina iya ka siyan kara ko hajji ce sun fi wancan wahalar da aka wuce da shi sai wata rawa to suka ce in alfa za ka kirga to daga hudowar alfijir zuwa hudowar alfijir bai zai idan kirgar suna za ka yi ba haihuwa za ka yi mazhabar malikiya suna cewa alfitir za a yi na akari da shi saboda in aka yi maka haihuwa kafin alfitir ya hudu za ka kirga da wannan ranar to sabanin magana da za ta zo a nan shi ne wata fahimta malikiya suke a kai da zarar rana ta faɗi an shiga yinin gaba hukunta alfitir ya hudu ne aka shiga yinin gaba yanzu wannan magaribar da muka yi wannan itar da za mu je wuce ce tana da ba ko tana tana da ba tana da ba ko tana Laraba ta da dare da yini wani ne a gaba. Dare ne a gaba. Suna ga rana na kwasa an shiga gobe. Yanzu yau muna alhamis ne. duk da akwai sabani ba wasu na ga wannan daren na laraba ne ba ma dai abin da ba su yi wasu da shi ne dare ne a gaba shi kuma yini na bi su da kan aka ce ranar juma'a to daren zai fara zuwa sannan sai a fikir ya hudo a shiga yinin rana na faduwa ranar juma'a shi kenan kuma shiga asabar to idan malikiya suna da wannan fahimta suka ce da ra'ayin mutum haihuwa karfe sha ɗaya na dare sha biyu karfe ɗaya karfe biyu to zai kirga da wannan ranar to da aka zai kirga kwana shida a gaba in ya je rana ta rana ta shida sai ya abin nan sai ya yi suna kamar misali yanzu to aka yi yanzu za ka ɗauki wa laraba ko alamis don muka ɗauki yau laraba in muka ɗauki yau laraba aka yi za mu kirga ana yi wani sai ce laraba alhamis juma'a asabar lahadi litini talata ranar in kuma kaga dama ka ɗauki formula ta biyu ba ruwanka da laraba wata rana ce gaban laraba alhamin ita ce to alhamin juma'a asabar lahadi litinin talata shi da kawai za ka kirga za ka kawo ranar ce wani ce mu fahimtar matsabar malikiya idan kuma alfitir ya hudu idan alfitir ya hudu ba za ka kirga da ranar ba kaga misali mun ɗauka yau laraba ko to shi ke nan alfitar na gujewa mun tashi lissafin mutum aiwa ba zai iska da laraba ba sai ce alhamis juma'a asabar lahadi litini talata laraba sai na laraba na eh kamar hakan kenan kamar yadda wani misali ibn al-Bukhari da dai idan kamar shi da ne kama kuma in baka kirga da ran da aka yi haihuwar ba wannan ita ce fahimtar malami sai ke bayanin wala yu'akkid yawm alladhi wulida fihi illa an yujada qabla al-fajr bil laylati dhalika al-yawmi sai wannan bayanin nashi yana alamta kamar yini ne a gaba ba dare bane a gaba yace sai dai ba za a kirga ranar da aka yi yaro ba wajen lissafin kwanaki bakwai din suna sai idan an sami yaron kafin alfitar ya hudu a daren wannan yinin amma an kace daga faduwa rana shine rana ta yi kaga yanzu ba bambanci tsakanin haihuwar da aka yi kafin alfitar da haihuwar da aka yi bayan alfitar mu yanzu duka da hadin ne akwai wanda suka ce to tun da ko haka ne sun ma ɗaukar wannan fahimtar don haka ba za a kirga da ranar ba ko kafin almijir aka yi ko bayan almijir sun haka ba za a kirga da ita ba in aka yi yanzu ko sai ka in aka yi yanzu za ka kirga da ita ko kafin almijir ko ba bayan almijir ko bayan almijir bari mu sai ke ta wasa'i wannan ma alamai wani kayyim ke da zai kawo wani su maganganu yace amma magana take zahiri annat taqayyida bi zalika istihbabun kayyada kayyaduwa da haka mustahabbi ne wa illa fa law tubiha anhu fi rabi'i aw al-thalini aw al-ashiri aw ma ba'dahu ajza'at kuke rage da aka samu kenan yace kan kayyadu da wannan lissafin mustahabbi ne amma da mutum zai yanka dabbar suna ranar kwana hudu da rana ta takwas ko rana ta goma au ba da ko bayan haka har kamar fahimtar allai zubur ta addina kace ka wuce kwanaki ashirin da ɗaya sai sai hajji za'ad ta farakika ta yi ta ishe mutum wani ike babu min sabihi la bi yawmin sabihi wal akli abinda ake la'akari da shi shi ne yankawa ba ranar dafawa da shi ba kamar yana abinci kenan ba ranar taron suna ba ba ranar halartowar liman taron suna ba da wanda suke yi ko liman zai zuwa kan bakwai falmuri ya tuta buha a sa suna da karɓar horanci inda ya rasa duka da wake ko ba wake masha Allah abin da ya samu kenan kawai ce to kaga ba zai ce to ina naman suna ba da ya karba kalla ba mu yanka ba ko kuma karba kalla mun yanka tun shekarar jiya an soya an cinye fata kawai ka rage yana so sai a bai sadaka kenan in kuma ya tsari sai mai bayani to komai fa ya riga ya tsari wannan matsalar tana da muhimmanci to amma maganar da Imam Ibn Qayyim ya kawo yanzu a nan karshe za ta zama tana da sauki an tabbayi malamai a kwamitin amsa fatawa na mallakar arabiyyar saudiya wanda malamai ne ke gamuwa a kai an tabbaye su game da yaushe za a yanka wa yaro hakika daga cikin amsar da suka bayar ga shanar abin guje suka ce yusta akula kai ta tu'ana da mawuzi firiyau nisabi an so a yanka wa yaro dabbar hakika a yini na bakwai saboda annabi ya ce kullu gulamin ra'ilatun bi aqiqatihi tudbaqu anhu yawma tabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma bada annabi Abu Dawud ya fitar sai da Al-Albani ya inganta ta cikin sunan na Abi Dawud Ibn Qudama al-Maqdisi yake cewa kana ashabuna malaman mu sun ce a sunnatu an tubba a yawmal sabi'i an so a yanka sunna ita ce a yanka a rana ta bakwai wala na alamu khilafun bayna ahad al-ilmi ba mu san babu wani sabani da muka sani daga malamai rasa'ili da kuma shuruci yadda ha wadanda suka amince yanka na faraki ka shari'a ce istihbabi ta bi ayo misali game da mustahabbancin yanka ta a rana ta bakwai wal aslu fi hadithu samura asali shine hadithu samura da yake cewa kullu gulani rahilatun da yafikati tutubu anhu yawma sabi'i wanda hadisi da Imam Abu Dawud ya tsara wannan bayani yake akan yaushe za a yanka abin nan matsayin yanka abu na biyu da suka ba da fatawa da shi ne a kan yaushe to za a yanka suka ce idza takarrara istihbabu al-aqiqati 'ala al-mawludi yawm sabi'i idan ya tabbata cewa za a yanka wa yaro hakika ne a yini na bakwai to fa inna yawmal wiladati yadkhulu fi dhalika 'inda al-jumhur yinin da aka yi tiyana zai shiga cikin lissafi zai shiga cikin lissafi alama sauri yake cewa wa an yi sabu yawon milada min sab'ati shi wai da kirgara da aka yi mutum fihi wa jahani akwai maganganu guda biyu yuhu a kan kohoma mafi inganci yuhu sabu za a kirga fa yuzbahu fi sadisi mimma ba'dahu sai a yanka wa yaro dabbar hakika kwana shida in ka cire ranar haihuwa kamar shi na haihu laraba sai rike ranar juma'a da ba ka cikin litinin talata sai ke ranar ka ta shida za ka a ranar za a yanka magana ta biyu shi ne malam da suka ce la yuhu sabu fa yuhu fa yusbahu fi zalimi min ma ba'da da ka fahimta ta biyu wani sunan da suke cewa su ne mafi karfin fahimtar da ake da su suka ce ba ba a kirkira da aka yi kawai an haihu yanzu sai da ce alhali juma'a asabar lahadi litiri talata laraba da larabuna gina ce ba su daɗi amma ka za ga abin da shi alimam annabu annabu ne ke cewa wa asaffu ha ayyuka wa tuka ذكرك وهو المنصوص في الويل ولكن ولكن المذهب الاول هو غالب الاحاديث فان ولد في الليل حسب اليوم الذي تجي يجي تلك الليله فلا بلا خلاف انتهى اكيد مثلا مبدا في الوجهه شبه المحذب اصلا مبدا في مجلدنا تقص شافي ندري وتلهما شاتا التم للذات الموسوعات الموسوعة الفقهية wani insa kulubiya na fikihu katon kundi ne kundaye ne aka yi da matsalolin fikihu abu jallabi na talatin shafi dari biyu da saba'in da tara suke cewa za a batu burul buka haji mafi yawan malaman fikihu sun tafi da anna yawan wiladati yuhu sabu min as-sab'ati ranar da aka haihu ana kirgawa ne ita ce magana mafi inganci ranar da aka haihu ka kirga da ita yace wala tusabu laila in wulida laila amma ba shi da dare in aka yi wulida dare su kuma sun san bauki kenan da ka inda da daddare aka kirga to ba ruwan ka da rana sai inda rana ne aka yi kamar suna kallon nan ce ye ne bayan da ya ce wanda ya yi asirin kwana ɗaya an da ɗaya yi kawar da fuskar shi ai ba na nufin ka yi kawai yanzu kar ka kara cin abinci ce kuma gobe da asuba ba abin da ake nufi kar ka ci abinci daga hudu na alfijir zuwa faduwa rana idan aka haihu daga hudu na alfijir zuwa faduwa rana to ba za ka kirga da rana ba amma in bayan faduwar rana ne za ka kirga da ranar ai maka haihu kafin daga hudu na zuwa faduwa rana ce ba za ka kirga za ka kirga da ranar ko in aka sun haka ne bayan rana ta fadi ba za ka kirga da ranar ba misali da na haihu yanzu to ba ruwanka da laraba kenan sai ka dauki lissafin ka daga alhaji in kuma da a ce ta zule ka da rana ta faɗi to za ka kirga da laraba kuma sai zama a talata kenan bambancin kawai kenan yake shafar yin saboda yau mun dafi ya yi inta to wata da ce ka haɗu sare ya kudu sai ne a cikin littafin da suna a cikin rubutun a mujallabi na bakwai kafi da sun sun da yake cewa fatan annabi yake tusbah yawm as-sabi'i ay yusannu an tusbah fi yawm as-sabi'i as-sunna fi ayanka alayhi na bakwai fa idza wulida yawm as-sabt in aka mutum haihuwa a ranar asabar fa tusbah yawm al-jum'a za a yanka dabba ranar juma'a kenan ya'ani kabla yawmin yawmin wiladati bi yawmin kafin ranar haihuwar da kwana daya haka wanda ya fito da abin gwari gwari zaka haka haihu asabar to suna ranar juma'a yaushe aka yi sai ka ce kwana shida kenan ko amma ka lissafa kuma wani bakwai wani bakwai shi haka ya faɗa yake cewa hadihi hiya al-qa'ida wannan ita ce ka'ida wa idza wulida yawm al-qadisi fa hiya yawm al-arbi'a yawm al-arbi'a wa halum masharra in aka yi gudanar alhadis kawai da abin da yake nufi kamar yake faɗi a gwari-gwari ya ce mana da an maka yi ka cire kwana ɗaya kawai ka ce kwana shida masu zuwa sai ka yanka da sani wa ne yi fasun da ta tusbaha a kai gatu an tantabba a kai gata wa da duka yi da asiya to da ka sunna irin wancan sai ya zama ranar laraba kenan za ka yanka dabbar a kikarka a kikar yaranka da aka yi ranar alhamis abinda ake faɗi da cewa annan yau mai man wilada na yusuf idan wuri da sai kudu ba da zawadi cewa ba a kirga ranar da aka haifi yaro sai aka yi shi bayan zawadi karka da yi jama'atin min ahli ilmi jama'a da dama da jama'a sun ta ilimi sun tafi kan wannan fahimta akwai masu wannan fahimta barka yawmal wilada na yusuf hasna fahimta ta kuke nan shi ne wani take ranar da aka yi kwata-kwata ba a nisa da ita haka muna da fahimta ku akwai wanda suke da cewa ranar da aka yi ko da daddare ko da rana mana da ita za ka gina fahimta ta farko ke fahimta ce suka raba suka ce a in an haihu tsakanin mutuwar alfitar da faduwar rana za ka kirga da ranar da aka haihu idan kuma an haihu wanda a tattare da wannan akwai masu fahimtar daga faduwar rana zuwa mutuwar a cikin kamar yadda muka bayani ta farko maganar mali sai da kuma fahimta ta shi ne in aka yi daga faduwar rana zuwa hudowar alfijir to za ka kirga da ranar amma idan aka yi daga hudowar alfijir zuwa faduwar rana to ba za ka kirga da ranar ba ita ce fahimta ta fahimta ta uku wanda wasu malaman cikin kuma a kanta suke shi ne malam ba a jirgawa da ranar da aka yi mu albarka ko tiku ya ka yi da ka ce yau wata rana ka ce ka yau laraba sai ka ce alhamis juma'a asabar lahadi hijiri talata laraba suna waɗansu ne mazhabobi guda hudu su ne ba da ke maganar cewa بل من العلماء من قال إن يوم الولادة لا ينسب أصلا فما أشرك إلى سواء ولد قبل الزواج أو بعده أن هيه كاتل الهجر أكاتل زواج أو باين زواج هذا هو المذهب عند المالكية wannan yake fatawar jumhurin malaman malikiya amma kan kamanta ba kun tarmali ko bace shi ma duk ga abin da ya faɗa in kafin alfitar ya kullo ne za a kirga da ranar in bayan alfitar ya kullo ne ba za a kirga wani yake ba su karɓa ne kuma wannan wani abu ne mai muhimmanci da ya kamata ma a kiyaye akwai littafi al-maliku wal malikiyya bambanci tsakanin maliku da malikiyya wato yin maliku na shi ne na kai kuma su ne za ka sama kai tsaye a cikin wasa malik sai abinda masu sharhi suka iya istifati suka turu amma kuma sai malikiya za ka yi samun sa da littattafai da dama akwai ne ka ɗauki malam ne iziya ba za ka ya kawo masa wanda tana tada kusurra ba sun masu kare su zai ce ba malikiya ba ce ba malam ne iziya ba ne yake cewa wa tsohanar da jasa wara ma da halayen su malam da hayakin najasa da tokan najasa najasa ce malam ne kare ne zai ce haza da shi kun su yi malikiyan ne an kaɗe kuwa yanzu kana wuce can da suke so ya kare haya ina ku sai ka dawo gida ka wanke riga ko ka da na ta saka yadda an bani wallahi da an kade madan sai za'i kun amma shi kaga sai ya faɗa da madan bai tunda a wurin ce din ka fata wurin ba shi ya dai kawa amma shi ma dukun ba shi ma ma dukun da ke haka ba ba shi sai ya faɗa to wasu daga cikin malaman malikiya suke da wannan fahimta ta to duk da an maka haihuwa ba ruwanka da rage aka haihuwa za ka lissafa ranar gaba ne in ka je rana ta bakwai ne ka yi nan kaga a wannan fahimtar zai zama duk ranar da aka yi maka haihuwa in sa ce za ka yi wani za ka yi nan mafiya kuma a haka ake ko ya zo a cikin mafisar da hali bari ka je da ya faɗi larabci larabci na musamman ne ya ce wani ne ba an so dabuwa ilake yanka wa abin haihuwa dabba ɗaya tujjizin da za ta ishi yaro da hiyatar da da hanci fi sabi ilwila da ce na hara a yini na bakwai wanda aka haifa kenan da rana wa kuli iya yawon amma ana wurgar da ranar da aka haihu wata wani mutum kenan haihu shi shi yaron da aka yi lokacin da aka haifi yaron ƙuliki ya yau muha za a wulgar da ranar haihuwa in saba kan fajar da sharafin in haihuwar ta riga an jida wanda za su masa ci karo da wajen faru to ba da yana su ne kafa hujja da wannan magana da malam falilan shi ko kasar cewa tana goyon bayan ra'ayi قال الموافق رحمه الله تعالى نقلا عن ابن رشد ابن رشد قال المالكية يعني قال ابن القاسم ابن القاسم ياتي وروايته عن مالك في المدونة وأن رواية الثانية لدى مالك أشكي المدونة وغير هذا وأنه قال إن ولد بعد الفجر ولد ذلك اليوم إن هذا الزيار بايع الفجر لا ورجل دران رأي وله وأصيب له سبعة أيام من اليوم الذي بعده ya kirga kwanaki bakwai ya yi yaro suna wani gudu da kaftar fajir ina yi yaro kafin alfijir wa in kana zalika bin laili uti ba lahu zalik ko da kuwa da daddare ne za a kirga mashi wannan rana wannan kamar haba da su ke nan yake za ka samu wannan a cikin alƙi a tasuwar ikile mujallabi na kuma shafi da biyu da ta sani wasu kiyu magana da ta ce inganci ma za a bayyana yin dubu da ulama ko kuwa ta da fi ka ci ko wani yau in sabi ilin ku da fi da kauli ci ko wani yau ma sabi kada shekh muhammad ibn muhammad al-mukhtar shankiri Allah ya baka rahama yace wal idafatu taqtafi taqyid al-hukm bil mudati ilay da ne yace tudbu anhu yawma sabihi yini da bakwai sai za an bayu an miƙa aƙiƙa mallakar yini na bakwai saboda idafa tana hukunta ƙayyade ɗaura hukuncin ga wanda aka yi idafa wani ma'ana an na hada da yau ma wa huwa zabi'u mudafun ila yawmil milada wa da hada kai kuma yawmil milada ko yawmil sa'in wannan tarihi ne shi ma yana kuran bayan mazhaba da kenan tunda ne ya ce ana yanka dabbar hakika a yini na bakwai ku sai ke cewa yini na bakwai shi ne ita wasu ranar da aka yi haihuwa ita ce yini na bakwai saboda sati kwana bakwai yake ne sati kwana bakwai yake ne to da ka haihu yau wata rana laraba to rana ya ce suna shi ke nan an haihuwa alhamis yaushe ne suna alhamis an haihu juma'a yaushe ne suna kan ka ce juma'a shi Muhammadu ibn Muhammad ibn al-Qudam Shaykidi haka ya faɗa yace intaha haka za ka samu wannan magana ta yi cikin zadul mustakana bal mas'alatu ala tisbi ibadi fa in tayin tara da mun hakikati bi yawm sadi bi biladati fa hada khairun kuma ta samu ikon yankawa a yiri na bakwai haka ta wa in lam yatayassar illa ba da yawm sadi fa la haraja wa qad ajiza an anhu la hakika in bai samu yawa ba sai a yiri na takwas ko na tara ko na goma ko na sha ɗaya ko na sha biyu ya yanka ba komai shi ya shi ma ya yi amma a cikin da ya fi ya wuce bakwai kamar shi bai kyawu kamar yadda su malamai a kan suka faɗa kadan nawa fi rahimahullah ta'ala fa law sabaha ba'da sari al-imam sai yake cewa cikin al-muhaddab a wancan shafi mujallali na takwas shafi dari hudu da sha ɗaya yake da a ce mutum zai yanka gafara ikar shi rana ta bakwai au kablau ko kafin rana ta bakwai wa ba'da al-wiladati ko da shi dangam haihuwa ne ajza'ahu dai sa masu abin kenan suna da babu sauri ku je ga wata magana dan kar wani gida ya hito a ciwa yace wa in zabaha qabla al-wilada lam tutisu ila khilaf da zai yanka kafin a haihu ba ta yi ba ya fi dara ko sunan shi likita ya ce yaushe ba ta haihu ba kawai yau da daddare na gara ko zai gara sai wani ya yanka ce da bini ya tana kika ba ta yi ba badan ku kawai ya badan ku ba ta yi ba to da ka san za ka zo da ko namiji ne ko mace ni ne ko da za ka yanka ba kai ku irin wanda ya ce duk malamai sun yadda ba ta yi ba ban ta kunu shata lahadin ta zama shatu lahadin Allah ya yarda da ta zaka Umar in yi zuwa wannan shata lahadin ya ce naman balan ku ne ke kai dai ka ce balan ku an haka da ake iyaye ka kuma ka tafi wajen mahauci a ga wanda ya yara a tsara mana kana kokarin ka jingina mu wanda bai zo ba kuma ga wanda suke nan kuma suna da bukata ai sai kawai ka ce to a jari ana kawo shi zuwa lafiya kowa a can duk da ba mai wata sallar fitar kenan da yake kawai nama ya zama naman kwalam za ka samu wannan magana a cikin al'ummu to da haka wannan zai fi ce ba zai tafi muna da sahabobi uku wajen ranar da za a yanka hakika ko ka girga da ranar da aka haihu ko kuma ka tantance kafin alfijir ne ko bayan alfijir ko kuma ba ruwan ranar da aka haihu su ne mazhabobi guda uku shi Imam Malik da abin da ya faɗa cewa wala yu'addu al-yawm alladhi wulida fihi illa an yujada qabla al-fajr min laylati dhalika al-yawm wannan fahimtar kuma shi kice fahimtar Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma da kuma tana da magoya baya da yawa mutane da shi kenan kawai saukin da aka samu shi ne mutum ya kariya wala ta kuma hakikar shi ba sai ba inda zai samu matsala ya zo ya mutu abin da wani ke su sai ya zama mutum ya yi shi ya wuce gona da iri sai mu da kaka nan Allah ya kuma da sani da wuce misali ka sani na tabbas ya na kalla ko mun da asirin da ina ina ta asirin ka to ne ka salamu alaikum